إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون إن من أسباب السعادة للمرء أن يتصف بالحياء الذي من خصال الإيمان لأن وجود الحياء في الإنسان يدفعه إلى المحا إلى المحاسن ويبعده من القبائح وإن زوال الحياء من الإنسان يسبب ارتكاب المعاصي والآثام في الخلوة وأمام الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت فالحياء يأتي تارة بالجبلة والخلق المطبوع عليه الإنسان وتارة يأتي بالاكتساب عن أبي سعيد الخدري عن أبي عن سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح رواه أحمد وصححه الألباني عباد الله إن المسلم الصادق يستحي من الله أن ينتهك الأعراض وأن ينتهب الأموال التي لا تحل له وليس من الحياء أن تستعمل اللسان في الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والصب والشتم والفحش من الكلام فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الحياء شعبة من الإيمان وأنه سبب لكل خير في الدنيا والآخرة وجدوا لزراعة الحياء في قلوب الأهل والأولاد فإنه إذا وجد الحياء أظم عليهم المنكر واستقبحوه وألفوا الخير وعظموا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته فعلينا ألا نفرط في هذا الخلق العظيم فالرسول صلى الله عليه وسلم شديد الحياء حتى يقول عنه الصحاب الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأضراء في قدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه هذا يفيد أن الأصل في المسلم من رجل أو امرأة أنه يتميز بالحياء والأمر والمرأة في ذلك أشد فاقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى حكاية عن ابنتي شعيب فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال السعدي رحمه الله إن تفسير هذه الآية ما نص هذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن فإن الحياء من الخلق الفاضلة وخصوصا في النساء انتهى كلامه رحمه الله هكذا تكون المرأة في رعاية الإسلام أيها المسلمون وعند المتمسكين بالكرامة والفضيلة لكن المؤسف ما نشاهده اليوم حيث أن المرأة متفسحها الأسواق فتخرج من دخان لتخرج إلى آخر تسافر وحدها للتجارة ضحك مع الباءة والخياطين لا فرق بينها وبين الرجال صفور في الملبس وتزيين للوجه والبشرة بل إن الآباء والأزواج يتساهل في خروج في خروج البنات والزوجات خارج البيت وقد يتجملن بأبهى حلة وبغير لباس شرعي يخرجن متبرجات خاصيات عاريات في هيئات الفاجرات الماجنات يشهدن احتفالات الزواج والموسيقي وحتى في موسم العيد ذلك لأنهم قد نزع منهم الحياء وضعفت فيهم الغيرة وإذا فقد الحياء تجرد الإنسان من سيء إلى أسوأ نعوذ بالله من سوء الخاتمة إخوة الإيمان فالمرأة مطلوب منها أن تتقي الله في نفسها وتحافظ على لباسها الشرعي وتحذر من التبرج للرجال وفتنتهم بها فلا يحل لها أن تنزع حجابها أو تتنازل عنه بحال من الأحوال قال جل في علاه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي ومن حكمة هذا اللباس أن المسلمات إذا خرجن من بيوتهن متسترات على هذا النحو علم أهل الريبة والفساد أنهن شريفات وعفيفات فلم يتعرض لهن أحد فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم وانظروا في بيوتكم فما وجدتم من انحراف في لباس نسائكم وبناتكم فقوموا فإنكم ستسألون عن ذلك يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يقول تزينوا عباد الله بخسال العفاف والحياء فإن من لم يكن له حياء يمنعه من مخالطة الحرام والمنكر والتفريط في الواجبات صنع ما شاء وإن من لا حياء له لا خير فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما قلت وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسماء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين bayan haka ‘yan uwa musulmi yana daga cikin dalilai da bawa yake samun rabo na duniya da lahira ya zamanto ya siffanta da ɗabi'a ta kunya domin duk lokacin da aka samu mutum mai kunya ne to kunyan nan za ta rika kai shi zuwa ga kyawawan ayyuka za ta rika kare shi daga munana in har aka samu kunya ta bar mutum namiji ne ko mace wannan yakan sabbaba masa ya dinga aikata sako da zunubai in ma a keɓe kar kai har a gaban jama'a ma zai iya aikatawa idan ba shi da kunya. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana faɗa cikin hadithi, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil kula idza lam tastahi ko idza lam tastahi fasna ma shi'ta annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana daga cikin abin da mutane na yanzu suka rasta na kalamomin hikima daga annabawa tun da can sukan faɗi cewa wanda ba shi da kunya yakan aikata abin da ya so ma'ana kunya takan hana mutum aikata abin da ya so amma in mutum yana da kunya baya aikata abin da ya so ita kunya wani lokaci ɗabi'a ce da Allah yake halitta mutum da ita sai kaga kuma musulunci ya gina ta wani lokaci kuma ita kunya mutum ne yake samun ta ya ɗabi'antar da ita a cikin rayuwarsa sai rayuwarsa ta zamanto ta kyautata wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn yazid al-asdi Allah ya masa rahama ya je wajen annabi ya ce ya manzon Allah kamun wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina maka wasiya ka rika jin kunyar ubangiji kaman yadda zaka ji kunyan mutum na kirki mai nagarta yafi kowa nagarta a cikin ku yadda zaka ji kunyarsa to ka ji kunyar ubangiji ko da kamar haka wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shek nasiruddin albani ya inganta shi a cikin silsilatu sahiha yan uwa musulmi lalle musulmi nagari yana jin kunyar ubangijinsa imma a boye ko a bayyane yana jin kunyar kada ya keta abin da Allah ya ce a keta kada ya ci dukiyar da bata halatta a gare shi ba domin baya daga cikin kunya a samu mutum yana sarrafa harcensa misali wajen gulma ko annamimanci ko ƙarya ko ƙage ko zage-zage ko kalamai na faɓa na batsa ko dukkan wasu ayyuka da gabbai za su aikata wanda yake yake ta alfarmar Allah wannan ba a ji kunyar Ubangiji ba don haka mu ji tsoron Allah ‘yan uwa musulmi’ mu sani fa annabi ya ambata mana cewa ita kunya wani yanki ne daga cikin yankuna da suka haɗu suka gina imani shi in har mutum ya zan bashi da kunya din nagartarsa a wasu ɓangare to ya rasa wani ɓangare na imani yanzu yana da nakasa kuma mu sani ita kunya sababi ne na dukkan alheri ga duniya da lahira don haka ‘yan uwa mu dage wajen dasa wannan ɗabi'a ta kunya a cikin zukatanmu da zukatan iyalanmu da zukatan ƴaƴanmu domin duk lokacin da aka samu kunya a cikin zuciyar iyalanmu da ƴaƴanmu insha Allah aikata sabon Allah ko muna nan ko ba ma nan zai zanyi ya musu nauyi amma in ya zamanto ba mu dasa musu wannan ba sai zamanto ba za su aikata laifi bane a gidanmu amma bayan idan mu ba sa jin kunyar ubangiji za su aikata mu yi kokarin mu dasa ma iyalanmu jin kunyar ubangiji a cikin zuciyarsu mu nuna musu cewa aikata sabon Allah yana nuna alama ne na bawa baya jin kunyar ubangiji kuma domin ita kunya za ta sanya mutane su rungumi ayyukan alkhairi su rika ganin girman sa da kimarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya faɗa ya ce dukkaninku makiyaya ne kuma kowa sai an tambaye shi akan kiwonsa don haka ashe wajibi ne a gare mu kada mu sakaci wajen dasa wannan ɗabi'a makawunan mu da iyalanmu mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine abun koyin mu ya fi kowa kunya har ma sahabin nan mai daraja Abu Sa'id al-Khudri yana siffanta shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi budurwa da ake mata kulle da bata saba cuɗanya da maza ba ya fi ta tsananin kunya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kunyar annabi in aka aikata masa wani abin da baya so baya fada sai dai kawai za a ga a fuskar sa cewa annabi bai gamsu da abin ba to sai su gane cewa annabi baya son abin amma kunya ta hana shi magana wannan yana fa'idantar da mu cewa ashe asali a ɗabi'ar mutum musulmi mai nagarta namiji ne ko mace asali a cikin ɗabi'arsa ya zan ya siffantu da wannan ɗabi'a ta kunya kai mace ita aka fi so ma ta zamanto ta siffanci da kunya sama da namiji in kun so ku karanta Qur'ani mana cikin suratul qasas da Allah ta'ala yake hikaya dangane da ƴaƴan annabi Shu'aib mata guda biyu ko kuma Shu'aib rajulun salih yayin da suka je wajen annabi Musa annabi Musa bayan ya shayar da su ruwa issa tana na cikin suratul qasas baban ya aika yace je kike kira min bakon nan sai Allah ya siffanta ɗabi'arta yayin da ta doso wajen wani namijin da ba ɗan gidansu ba. Sai aka ce faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Ɗaya daga cikinsu sai ta zo wajen Annabi Musa tana tafiya cikin kunya saboda ga namiji can a gindin bishiya a kishin gida ita kuma ta an aiko ta wajen sai tana sassarfa tana sun koyar da kanta ba ta jin daɗi za ta je kan namiji. Kaga Allah sai siffanta mace. ashe mai kunya ce as-sa'di rahimahullah babban malami na saudiya cikin tafsirinsa karkashin wannan aya sai yace wannan dalili ne dake nuna cewa wannan mata ko wannan yarinya ɗabi'unta masu karamci ne tana da kyakkyawar ɗabi'a da aka mata tarbiyya akai domin kunya yana daga cikin ɗabi'u masu daraja na musulmi mai nagarta ya ce wa khususan fil nisa musamman ma ga mata ya fi tsanani to wannan yana nuna cewa ashe ita mace a cikin rainon da musulunci ya mata haka take kasancewa mai kunya haka musulunci ya san mace haka nan mace take a wajen mutane waɗanda suke masu giko da kamun kai waɗanda suke masu riƙo da samun falala da daraja a wajen Allah. Sai dai abin takaici, abin da muke gani a zamaninmu yanzu sai yake saba yadda mu ma muka sani a baya, ballantana a zamanin manzon Allah. Yadda a yanzu za ka gama ce, wajajen shawaginta ma kasuwa ne kawai. Kasuwa a nan ne take shiga ta yi shawagi ta yi nishaɗi sama da gidanta. Za ka gama ce ta je ta kasuwa ta fita daga wannan shago ta shiga wani ka ganta kuma ta caba ado ta yi kwalliya har ma ka ga mace ta fita ta kama hanya daga nan ta tafi wani gari wai saboda kasuwanci mai aure ce ko ba mai aure ba tana mu'amala da mazaje ta fita ita ma tun asuba ta tafi Kano tari tana shiga restaurant ta ci abinci ana cinikayya ita ma da maza haka ake gogayya a shigo mota ana musu a filin fakin ko wani waje inda za a shigo ana gogayya da maza ana musu ana kaza ana sayan abinci ana ci a kamo hanya ba za a iso gida ba sai karfe goma dare ko abin da ya kamata haka wannan duk muna gani wannan abin takaici kaga mace ma ta tafi kasuwa wata takanas ta tuka mota ba cewa aka ce kasu je kasuwa ba amma akwai irin yadda aka kin ambata musu a shari'a mata ba su cika zuwa kasuwa a zamanin annabi ba duk da cewa sukan je har ma suna zuwa sai da kaya amma akwai irin tsarin da musulunci ya tsara ba irin namu ne yanzu a yanzu zaka ga mace ta shiga tsayayya tana ta hira da mazaje tana dariya da masu cinikayya je shagon teloli a ajiye mata ana ajiya ko ana kaza ana taɗi ana dariya babu bambanci tsakaninta da namiji wata kaga ta caɓa ado ta saka make up kuma ta tafi kasuwanni kai har ma za ka ga wasu iyaye da wasu maza su rashin kishin nasu ya yi yawa yadda a kan idansu za ka ga 'ya'yansu mata kai har ma matansu na aure za ka ga sun fita daga gida sun caɓa ado sun yi kwalliya iya kwalliya ko ba ba tufa ta shari'a babu hijabi ya tattar da su ba hijabi wani zai ga 'ya'yansa mata ma sun fita wallahi ko gele irin na gantalin nan babu wani kuma zai ga matar ta ta saka irin wannan ta saka irin wannan gyallan ta caɓa kwalliya sai to za mu fita ice sai kun dawo ka ji sakarai da irin wannan da irin wannan tufafin fa a jikinta fa muna gani kullum a cikin rayuwar kenan yanzu ake da inda ka daga kai ka gansu sun fita cikin tabaruji khasiyatin ariyati su ga su tsirara suna da tufa amma tsirara suke kamar yadda annabi ya siffanta fi hayatil fajiratil majinat wasu ma zaka gan sun yi siffa na mata fajira wanda suke kilakai irin abin da wata kilaki za ta yi a waɗansu tituna na manyan birane haka ita ma za ka ta yi wata mata matar aure ce ko ya ta wani ka gan sun je sojan bukukuwa musamman na aure ana kiɗa ana rawa a gaban ajanabai duk ana waɗannan kai bari ta nan hatta taro na ibada lokacin idi idin nan da ya wuce in kana tafiya kan titi in dai ka daga idanka za ka iya ganin 'yan mata guda goma sun wuce sai ka yi sa'a kwarai da gaske za ka ga guda biyu da hijabi amma dukansu sun saka gyale ne haka ɗan kankane kamar na tatsar koko an rataya shi haka ta nan kuma kirjin gashi a waje rabin nonanta a waje ta saka abin kwalliya ta yi zazzane a nan an sa dogore ana tafiya ana maɗe ana rangwada ba su da babbanci da kilakai a kan titi kuma daga gidajen iyayensu ba su ka fita me yasa haka yake faruwa saboda da iyayen da matan shaidan ya cire musu kishi a cikin zuciyarsu ba su da kunya da iyayen da 'ya'yan da mazajen da mata ba su da kunya kuma an cire kishi a zukatan iyayen da mata ma'ana da mazajen da haka idan mutum kuma kishi ma'ana kunya ta fita daga cikin zuciyarsa daga karamin abu ne zai ganshi ba komi ba mai kunya shi ne yake ganin karamin abu babba amma wanda ba shi da kunya ba ya kunyar Allah babban abu ma yana kan kamun ba kawai ba da jihayen mata ne dai na su daina wajen saboda an cire kishi ba ya kunyar ubangijinsa ɗan uwa musulmi mutane ita mace abinda shari'ar mu ta musulunci da muke riko da shi muna roƙon Allah ya kashe mu a kai abinda ta bida da tsare da gare shi ne su ji tsoron Allah makaran kansu a koye a bayyana a cikin zuciya su tsare kuma in za su fita akan tufar da shari'a ta ce su sanya su kiyayi tabaruji su kiyayi bayyana kwalliya ga mazaje ballantana su fitine su wani abin idan ido bai gani ya kai sako a zuciya ba gabbai ba za su motsa ba amma idan ido ya gani ya kai sako a zuciya in ba a yi sa'a ba an samu kariya daga ubangiji to sai ka ga gabbai su kuma sun amsa haka lamarin shi yasa aka ce su sa tufafin da ya dace bayan halatta a gare ta a kowane irin yanayi ta cire hijabinta ta fita haka cikin tabaroji Allah maɗaukaki ya gaya wa babban gida aka fara daga sama domin dokar ce ƙasa inda yake mabiyin annabi to ka ji abin da Allah ya umarni ga annabi game da shi da matansa da ƴaƴansa kowa dai yana so ya sha ruwan alkausara annabi ya ɗiba shi ba wanda ba kai da kanka zaka ɗiba ba annabi ne yake ɗiba na bawa al'ummarsa kowa wanda ya sha ruwan alkausara annabi ne ya ɗiba ya bashi to kowa yana so ya je annabi ya ɗebi ruwan alkausara a kiyama ya bashi kuma ya shiga cikin tawagar annabi don a shiga aljanna biyayyar annabi ita take kawo mutum samu wannan matsayi ku ji abin da kuma Allah ya gaya wa manzon nasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi qul li azwajika ka gaya wa matanka na aure wa banatika ka gaya wa ƴaƴanka mata annabi ya faɗa musu kuma sun kiyaye wa nisa'il mu'minin ka gaya wa duk sauran mata kuma na mu'minai waɗanda suka ansa imani mai Allah ce ka faɗa musu yudinina alaihinna min jalabibihinna su kai kusa da ƙasa da lullubun su a kowane lokacin za su fita Allah yake zalika adna an yu'rafna fala yu'zay wannan shine za a iya gane cewa masu kamun kai ne masu mutunci ne ko da mu'amala ta yau da kullum yadda wani ba zai cutar da su ba yana daga cikin hikima da Allah ya ambaci wannan duk lokacin da mace musulma za ta fita daga gidanta ta lullube jikinta yadda shari'a ta ce ta sunkuyar da idanunta kamar yadda shari'a Qur'ani yayi umarni to koda mutumin banza ne ya hango ta bata daga idanu tana kallace kallace ba kuma a lullube bi iznillahi ta'ala zai san cewa wannan mutumin kirki ne ba zai je kusa amma a lokacin da ya ganta ta fito fa a irin fitar da aka saba yi yarka tana rike da waya dama android kuma ta yi irin wannan shigar ta fito ko matasa suna nan sun kasa aure dama saboda tsadar aure za su iya zuwa su musu magana wani yana da sihiri a bakinsa ba wai sihiri na tsafi ba iya magana da jan hankali in ya ganta da irin wannan sufar zai iya mata magana magana a hankali kuma wanda yake dan iska wallahi baya jin kunya da za a zage shi ma sai ya dariya sai ya kai ga muradinsa me ya jawo shi tufar da ta saka sai tsammata irin tasu ce kuma haka sai ga tsautsayi ya faru Allah ya tsare amma in ta sanya tufafi mai kyau fa da Allah ya ce shine Allah ya ce zalika adna an yu'rafna fala yu'zan wannan shi yafi kusatan a gane masu kamun kai ne masu mutunci yadda ba za a cutar da su da wata magana ko abin da ya kama da haka ba dan uwa musulmi mu kokari yin makan mu hisabi cikin rayuwa mu rubuta laika cikin gidajen abin da muka ga cewa akwai sakaci da matan mu suka yi ko ƴaƴan mu mata dangane da tufafi a yayin da za su fita mu daidaita lamarin mu daidaita lamarin ƴan uwa me ya saka saboda haƙƙi ne da Allah ya tsora a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannan ku za a masa tambaya kuma kowannan ku mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwonsa za a mana wannan tambaya ne yawma yafirru al-mar'u min akhihi ranar da mutum in ya ga dan uwansa ma gudu yake yi wa ummihi wa abihi in ya ga gyatumarsa ko babansa baya son su haɗa hanya wa sahibatihi wa bani in ya ga matarsa ko ta ga mijinta da ƴaƴanta ko ƴaƴansa ba sa son su gamu me yasa da kullum ra'in minhum yawma idhin sha'ani yuqul kowa abin da ya aikata gaba gare shi ya ishe shi to kafin wannan rana ta zo mu yi kokarin ƴan uwa musulmi mu kawata ɗabi'unmu da zuciyarmu da kamun kai ɗabi'a ta kamun kai ɗabi'a ta kunya ɗabi'a ta bin Allah da manzansa domin duk wanda ya kasance ba shi da kunya baya kunyar Allah don haka baya kunyar mutane irin kunyar da za ta hana shi cuɗanya da haramun da abin da shari'a ta ƙi irin kunyar da za ta hana shi yin sakaci akan abin da aka wajabta masa shi yake aikata abin da ya so ko da shari'a ta ce ai can shi sai abin da ransa ya daɗaɗa masa saboda baya kunyar Allah an cire ta a zuciyarsa kuma lalle duk wanda babu kunya tare da shi annabi ya nuna mana babu alheri tare da shi cikin hadisin da bukhari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma kana al-fahshu fi shay'in illa shada al-fasha ta wa dokar Allah ba za ta taba cuɗanya cikin wani abu ba sai ta muna da shi ya zama mummunan abu duniya da lafiya wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zana kunya kuma ba za ta taɓa shiga cikin wani abu ba ta daskare a cikin abu annabi ce sai ta sa abin nan ya ƙawata ya ƙawata a duniya kuma ya ƙawata a wajen Allah muna roƙon Allah shi da mu hanya madaidaici Allahumma hadina fi man hadait wa atina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد